أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كنا نتيجة بركاته منا مسكلة والحديثنا محمد بن صالح على أسيمين الله سبحانه وتعالى يجيكنش wanda kuma wannan shine darasin mana 21 a cikin wannan littafin inda muka tsaya kan zan matashi kenan mun yi da sahihu muslim malam ya koro mana bayani a kan abin da ya shayi littafin sai muslim da kuma shi kan shi imam muslim kenan yau za mu tashi a kan imamun nasa'i da kuma insha Allah muke dan karanta wani abu daga cikin wannan littafi na tadwin sunnatun nabawiyya na dr muhammad bin makar az-zaharani Allah subhanahu wata'ala ya jigan shi malam ya ce khamisa zan mu gani tartibin akwai abinda tartibin malamai na kutubu sunan ko kutubu sitta jerawarsu jeranta wasu da suka yi malamai suke yin imamul na warko bukhari na biyu muslim wane? nasai a jere wanda ya fi shahara ba na sa'i ba na sa'i ba yake zawa abu dawuda yake zawa tukun turmizi tukun na sa'i tukun ibn maja wannan shine tartibin da ya shahara a wajen malamai to la sai ma wasu malamai ina ji sun yi tartibin ne akan abin da ya shahi fiqhu ko kuma ma akan abin da ya shahi asahiyya wato inganci wanda imamun nasa'i kamar yadda nan salih ibn usaymin ya kawo nasa'i nasa'i shi yake biyo bayan sahihai ne kamar yadda zan magani a cikin tarjama shi wasu abubuwa saboda ya kasance muka shaddid ne a wajen jarhu wa ta'ali shi yake biyowa bayan sahihai ne kamar yadda zan magani ne sauran bayanai in Allah ya yarda a cikin wannan littafi na shi malam yace kitab sunan li abi abdurrahman an-nasa'i wato shi imam an-nasa'i muallif shine al-imam abu abdurrahman ahmad bin shu'aib بن علي بن بحر النسائي ولد سنة 215 وتوفي سنة 303 wato imamun nasa'i shine abu abdurrahman alkuniya shi ahmad dan shu'aib dan ali dan bahar annasa'i wanda ana mushi nisba zuwa ga annasa'i nisba zuwa ga ina ne zuwa wani gari da ake ce ma nasa'a zuwa ga nasa'a shine ake cewa annasa'i wanda kuma wasu da malamai suka ce duk da cewa maganar ta su batta da inganci sosai suke cewa imamun nasa'i ya kasance mai yawan armi ne shi ne aka samu shi nisa'i idan ka yi fassara da idan ka yi wannan inda kasara ka ce imamun nisa'i amma abin da ya shahara shine nasa'i da fataha imamun nasa'i baka cewa imamun nisa'i imamun nasa'i wasu ce a ya kasance kasirin zuwaj shi yasa ake ce mashi imamun nisa'i wallahu ta'ala alam amma dai abin da ya inganta wanda muhaqqiqun suka yi ta haƙiƙi akan shi shine bil fataha sai ka ce imamun nasa'i nisba zuwa ga nasa wato an aihe shi shekara ta 215 hijira annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya mutu a shekara ta 303 Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi kina wannan shine cikakken sunan imamun nasa'i sai kuma abin da ya shahi littafin nashi allafa al-hafiz an-nasa'i kitaba as-sunan al-kubra فلما عاد من رحلته إلى مصر مر بفلسطين فنزل الرملة فسأله أميرها أكل ما في سننه صحيح فقال لا فقال جرر الصحيح منه فاختصره مقتصرا على ما يراه صحيحا وسماه المجتبى بالباء الموحدة أو المجتنى بالنون ويعرف أيضا السنن الصغرى واتو إمام النسائي للتائن شنور كودي ونن سنن سنن السنن الكبرى ya sa mali alaikum salam ya sa mali tayin as-sunan al-kubra ya sa mishi suna to da ya sa mishi wannan suna da ya dawo daga wanda mun sani yayi ya allafa shi a garin Misr ya dawo daga rihilar shi ya tafi Palestine ya bi daga Palestine ke ya sabka a wani waje da ake ce ma Ramla to sai amirin garin yake tambaye shi shin dukkan abin da yake cikin wannan littafin naka sahihi ne dukkan hadisin sunan al-kubra tunda ita ce farkon littafin da ya allafa ita ce sunan al-kubra ya ce dukkan su sahihi ne ingantacce ne sai ya ce mishi a'a sai ya ce to mishi jarbidu sahih ka huddo mana wanda yake sahihi a cikin shi sai ya huddo wasu hadisai wanda daga cikin sunan al-kubra in sai ya ya sa mishi al-mujtaba kenan cikakken sunan littafin nasa'i shine al-mujtaba ko kuma ka ce mishi sunan sobara tunda a kubra ne ya huddo wasu to malamai suna ce mata sunan sobara ko kuma al-mujtaba wanda ya samu su ita da wannan sunan littafi kenan dai littafin imamun nasa'i ya yi talhisin shi ne daga sunan kubra ya huddo wasu ya yi sunan sobara wadda ake ce ma al-mujtaba al-mujtaba tayyib sai manhajin shi da kuma ra'ayin malamai akan abin da ya shafi littafin nashi imam ahmad ibn mahbub al-ramli yake cewa sami'tu an-nasa'i yaqulu lamma azimtu ala jam'i sunan istakhartu Allah fi riwayati an shuyukhin kana fi al-qalbi minhum ba'd shay fa waqa'tu al-khira ala tarkihim fataraktu jumlatan min al-hadith min min al-hadith kuntu a'ullu fiha an wato imamu ahmad bin mahbub yake cewa ya ji imamun nasa'i yana cewa ya lokacin da ya azama akan rubuta wannan sunan na littafin ya yi istikhara ga Allah subhanahu wa ta'ala da zai hudu wannan littafin sannan kuma zai hudu shi ne daga mutanen da rijal inda ya zamanto a zacciye shi shi wannan ya zamanto rajul ne sikka ne a zacciye shi to ya yi zamanto shi zai hudu hadisin shi wanda kuma ya zamanto a kokonto ya shiga tsakanin shi wannan aske ba tsaka ba ne haka ne sai ya bar ruwa ya shi don kai ya sa kokonto a cikin wannan in shi kenan wanda ya hudo da hadisan da imamun nasa'i ya hudo a ciki to wannan isnadin da ya hudo a ciki yana ganin a wajen shi mutumin nan tsaka ne a wajen shi kenan wannan zai nuna mana kenan tana yiwa kenan ba a wajen shi ba wani yana ya san wannan mutumin ya san wata illa a kan shi sai ya ba'afa hadisi kamar yadda mun sani hadisi yana zauwa da ruwayat sai ya zo kai wannan malamin ka ce wani thiqa ne saboda baka taba samun ba wani abu tare da shi to sai a samu wani wanda ya hika sanin shi ko wani wanda wani labari ya zo mishi akan shi ya tabbata cewa wani ba thiqa bane kenan ka gani ruwayar da kai ka faɗi bakin sanin ilimin ka ne kawai to kenan waccan kuma idan ya zamanto malamin wancan da ya ce ba sikka ba ne ya zamanto ya hika a tsabaka yana cikin tsabaka ta malamin sharho ta adil manya kenan zai zamanto dole ya zamanto magana shi za a ɗauka a bar taka da fata an fahimta kenan dai wannan shi ne yana daga cikin kenan duk wannan in abinda imamun nasa'i ya wannan shi sannan kuma shiro kamar yadda zan karanta a cikin littafi na ibn usaimin in ya kawo daga cikin wanda suka yi sharhin littafin imamu nasa'i akwai imamu suwidi wanda ya yi sharhin sunanin nasa'i da kuma akwai wani imamu sindi hashiyatu sindi shi ma cikin sharhin sunanin nasa'i tayyib hadisan da suke cikin wannan littafin hadisi dubu biyar da ɗari bakwai da saba'in da hudu a cikin sunanin nasa'i dubu biyar da ɗari bakwai da saba'in da hudu bai kai ba kenan sahihai sahihai ne muka ce nawa dubu bakwai da wani abu kowanne dubu bakwai da wani abu wanda shi kuma imamun bukhari an hudda mukarar nawa ana samun
imamul bukhari idan an hudda mukarar imamul bukhari dubu nawa imamun muslim shi yake da dubu hudu ji wancan satin wanda muka dauka imamu al-bukhari dubu biyu dubu biyu ne yamma manta ba sai dai ko kuma wasu yan kawo yan kai da dari shidda da biyu dubu biyu da dari shidda da biyu shi na imamu al-bukhari shi kuma imamu muslim dubu hudu to imamun nasa'i wa a dubu biyar da dari bakwai da saba'in da hudu adadin hadisan shi to akwai mukarar ko kuma ba tayyib malam salih bin usaimi ne yake cewa sunanin nasa'i Eh, wannan na uku ya ce sunan nasa'i wanda mun yi magana akan tartibin nan malam kayan ku shigo kan magana da malam ya mana tambihi akan ta wancan satin kan jerin eh, littattafan wannan nan imam salih bin usamin ya yi sahihul bukhari sahihul muslim sai ka sunanin nasa'i tukun ya ka sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah to la'alla malam yayi jere ne akan eh, asahiyya wato yanda suka yi inganci akan sharadi na udu hadisai malam la'alla yayi wannan in shi akan haka saboda imamun nasa'i da ya kawo shi akan troisième position saboda imamun nasa'i kwadan kusan malamai sun kusa yin ijma'i akan idan ka hudda sahihaini a cikin kutubu sita littahi na gaba wanda zai zo su akan inganci akan rike sharadi akan babu hadisai da rifai haka yawa a cikin shi ne nasa'i saboda ya kasance mutum ne mutashaddid a wajen jarhu wa ta'dil mutum ne mutashaddid a cikin wajen jarhu wa ta'dil zan mu gani abin da Salih Usaimin ya karanta yake cewa allaban nasa'i rahimahullahu ta'ala kitabahu as-sunan al-kubra wa dammanahu as-sahih wa dammanahu as-sahiha wal ma'lula thumma ikhtasarahu fi sunan fi kitabi as-sunan as-sughra wa sammahu al-mujtaba jama'a fihi as-sahiha indahu wa huwa al-maqsud bima yunsabu ila riwayati an-nasa'i min al-hadith imamu sa'ad muhammad bin salih yake cewa imamun nasa'i ya allafa littafin shi kamar yadda muka wadi a farko a sunan kubra sannan kuma sai a cikin littafin ya sa hadisi yadda yake ingantacce da kuma hadisi wanda yake da illa sannan bancin wannan sai ya ikhtisarin shi ya maida shi sunanin sugura sai ya sa mashi sunami almujtaba almujtaba muka ce me sababin wannan ikhtisarin da ya wannan duka hadisan sahihai ne da suke ciki da ya zo gari da ya dawo daga misira ya bi daga falastina akwai gari da ake ce ma ramla da ya sabka nan yake amir in ramla yake ce mishi duka abin da yake cikin wannan littafin naka ingantacce ne yace a a yace to ka huddo mana wanda suke ingantattu shine yayi ikhtisarin shi huddo sunan sugra wanda ake ce ma al-mujtaba kenan shine sababin abin da yasa ya ya jama'a hadisai sahihai wanda suke a wajen shi wanda suke a wajen shi kenan wannan al-mujtaba shine ake danganta shi zuwa ga imamun nasa'i shine malam yace wal mujtaba shi kuma wannan mujtaba in wanda yake sunan nasa'i aqallu sunan hadisan da'ifa kun shi maganan malam wato shine yafi zanta ya fi kankanta hadisai da'ifa a cikin sunan cikin sunan ana samun hadisai da'ifa amma wanda yake kadai zaka samu da'ifi a ciki shine sunanin nasa'i saboda mi wa rijalan majruha kuma sannan rijalul asanid wanda zaka samu a cikin littafin imamun nasa'i kadan ne zaka samu wanda an yi jarhin su an jarraha su wa darajatuhu ba'da sahihaini فهو فهو من فهو من فهو من حيث الرجال مقدم على السنن أبي داود والترمذي لشدة التحري مؤلفه في الرجال كنجكو مالي يتي درجة شيء wato darajar littafin imamun nasa'i akan sahihai ne yake zawa bayan sahihai ne da ka zo da sahihai ne akan inganci to imamun nasa'i zaka kawo saboda ya kasance shi zaka gabatar akan sunan abi dawud da tirmizi saboda imamun nasa'i ya kasance yana mai kirdada ne wajen tantance abin da yake sahihi da da'ifi wajen cikin rijal wato yana da tashaddudi kamar yadda muka ce a cikin jarhu wa ta'dil qala al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala ibn hajar yake cewa kam min rajulin akhraja lahu abu dawud wa tirmizi tajannaba an-nasa'i ikhraj hadithihi bal tajannaba ikhraj hadithi jama'atin fi sahihayn wato imamu ibn hajar yake cewa da yawa daga cikin mutane rijalul isnad an abu dawuda da tirmizi sun hudduwa sun hudduwa hadisan su wato rijalul isnad ne abi dawuda da tirmizi sun hudduwa hadisai daga wajen wannan cikin littafin sa amma imamu nasa'i ya ya bar wannan su ya bar su bai huddo ba hadisi daga cikin saboda ya jarraha su kenan wannan yake nuna mana shidda shi akan abi dawuda ma da tirmizi wanda kuma wanda bai huddo ba zaka gani in ka duba sahihai ne masu ma basu fito ba basu fito ba hadisai daga cikin wannan yin suke nan wannan yake nuna mana irin tashididin imamun nasa'i akan abin da ya shahi hudu hadisai shine ma da ya ce wa bil jumla fa shartun nasa'i fil mujtaba huwa aqwa shurutin ba'd sahihain wato sharadin da ya dora ma kanshi a cikin littafin shi wanda yake al mujtaba wannan sunan nasa'i wanda shine yake biyowa bayan sahihai wato bayan sahihai ne sharaɗin abu mai ƙarfi akan littattafai na kutubul hadisiyya akan abin da ya shayi isnad shine sunanin nasa'i kamar yadda malam ya faɗa sai malam ya ce an-nasa'i imamun nasa'i shine huwa abu abdurrahman shine baba abdurrahman ahmad bin shu'aib bin ali an-nasa'i yuqalu an-nasawi nisbatan ila an-nasa'a ballatin mashhura bi khurasan wato nasa'a shine garin nasu shi yasa ake cewa an-nasa'i da fataha kamar yadda muka ce da farko ba a cewa da kasara an nisa'i duk da cewa wasu sun ce ana ce mashi a imamun nisa'i saboda ya kasance mutum ne mai yawan armi ake ce mashi imamun nisa'i to amma dai abin da yake ingantacce na sunan shi shine nasa'i nisba zuwa ga wannan gari na sa'a kamar yadda malam ya faɗi wal jaziratu wa ghairiha tayyib wulida imamun nasa'i an haife shi a shekarar hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 215 a garin nasa'a sun martahala fi talab alhadisi wa sami'a min ahli alhijazi wa khurasan wa sham wal jazira wa ghayriha wa qama bi masr tawilan wa intashara musannafatuhu fiha thumma martahala ila dimashq fa hasalat lahu fiha mihna wa tuwfi sanata 303 fi ramla fi Palestine an 88 sana wato imamun nasa'i kamar yadda malam ya faɗi ya yi rihila zuwa ga tsalabul hadis wanda mun sani malamai na da diyan da daga ka fara ka ɗauki karatu shikenan sai su tashi su yi rihila zuwa ga neman hadisi ba kamar yanzu wanda komi ya zo a sauki su an yi bulaguro an tafi an yi wannan neman hadisi neman karatu neman kaza da karatu da cewa yanzu ma akwai wanda suna kokari suna rihila su je neman karatu zuwa waje yanan ya tahi ya karbi hadisi daga mutanen hijaz da kuma khurasan da sham da jazira da kuma wasu gari ruwa daban-daban waka mai masar tawilan ya zamna a masara zamani mai tsawo wanda muka ce a cikin a masar ma ya allafa wannan littafin nashi a sunan kubra sannan wantashara musannafatuhu fiha littattafan shi sun yi intishari a garin masar sosai sun daga nan bayan masar sai ya dawo dimashka sannan ya fara aikace-aikacen shi a dimashka ya hutu ya dawo ramla a ramla shine karshen rayuwar shi gari da ake cima ramla a nan wajen falastin take a nan imamun nasa'i ya rasu wanda yana shekara ta yana da shekara 88 ya rasu tunda idan ka huta 215 aka haife shi ya mutu 103 kenan shekara 88 115 aka haife shi ya mutu 303 kenan shekara 88 مالين يتي وقد خلف مصنفات كثيرة في الحديث والعلل فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا wato imamun nasa'i ya bar littattafai da yawa wanda duniyan ilimi ga sanan suna amfani da su sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi malam ya kawo mana sunan abi dawud littafi na gaba da na hudu anan malam da ya kawo mana shine sunan abi dawud wato imamu abi dawud kamar yadda zan mu karanta anan shine abu abdul abu abu dawud afwan سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزلي السجستياني الإمام شيخ السنة مقدم الحف مقدم الحفاظ ومحدث البصرة المولود سنة 202 والمتوفى سنة 275 واتو إمام النسائي أن أيكيشي cikakken sunan shi shine imamu abu dawud afwan cikakken sunan shi haka wancan satin wajen in ce imam muslim muna karatun imam muslim na gani imam bukhari na yi ta ambata an bambanta din na saurari da sautiya na shi mafi yawa ta nake imam bukhari imam bukhari ko kuma akwai wurare da yawa dai wanda imam muslim ne yake yin ce imam bukhari wanda ya koma kan sautiya zai lala ai kan kan imam muslim ne muka yi karatu to kama an zo in ana nuna yin ce imam bukhari tayyib kidan dai an bace a tana tun daga gawa abu dawud shine sunan shi sulaiman bin ash'as sulaiman dan ash'as dan ishaq dan bashir dan shaddad al-azdi mutumin azdi azdi kabila ce a yaman kabila ce babba a yaman as-sajistiyani al-imam wannan take ne a shekhu sunna muqaddam muqaddamul huffaz muhaddisul basara al-maulud wanda aka aihe shi 202 a baghdad aka aihe shi sannan kuma ya mutu 275 275 kenan kenan wannan shine cikakken sunan imamun nasa'i sannan abin da ya shahi littafin shi ya shahara a wajen malamai da sunan da sunan sunan na abi dawo kenan kuma malanan ya ce wa yabdu annal mu'allif san nafsuhu sammahu bi hada wato shi kan shi abu dawud shi ne ya ambaci wannan littafin nashi da cewa sunan sunan shi wanda a risalar shi da ya aika ma mutanen maka shi ne a cikin take da kwaifa innakum sa'altum an azkur lakum ahadisa allati fi kitabis sunan wato kun gani daga nan ma fi kitabis sunan kenan wannan yake nuna mana shi kan shi ya sama littafin nashi a sunan to daga cikin manhajin abi dawud zan mu gani irin yadda ya dora ma kan shi zai hudu hadisai a cikin wannan littafi na farko a ciki a cikin risala shi ta da yamma mutanen makka yace asahu ma araftu fil babi a ciki a hudda zai fara huddawa yace cikin hadisai kowane babi in yazo zai kawo hadisi asah ma araftu fil babi wanda yayi inganta a cikin hadisan da ya sani zai kawo shi ya dora shi akan babi abu na farko kenan sannan abu na biyu a ciki annahu yuqaddamu al-ali ala isnadin nazil wa in kana nazil asah wato isnadul ali mun gani al-ali wan nazil a can baya wanne ne ali isnadul ali wanda ya kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin asahu fil bab imma amma wanda ya kusa da annabi zai kaddama shi akan nazil kuma koda kwa idan kuma nazil in ya zamanto yahi ali inganci ya ce a zai kaddama ali in tukun nazir gina wani yana daga cikin wannan inshi na biyu sannan kuma ya ce ba zai rubuta walama aktubu fil babi illa hadithan aw hadithain da a cikin kowane babi idan yazo zai rubuta hadisi ɗaya ko kuma hadisi biyu ko kuma makamancin haka wa in kana fil babi ahadithun sahiha fa innahu yaksur wa innama aradtu qurba manfa'atuhu sannan kuma ya ce wa idha aradtu al haditha fil babi min wajhaini au salatan fa inna ma huwa min ziyadati kalamin fi kina a cikin babe ma in ya karo hadisai ya wuce wani wajihi biyu ko uku to kina abin da zai kawo kawo karin manfa'a ce a cikin wannan hadisi sannan kuma rubba ma yace ikhtasartul hadis shi tana yi wa wani waje ya zo ya takaita hadisi hadisi dogo ya takaita shi kenan wannan dai yana daga cikin tsarin da ya kawo a cikin littafin shi shi imamu abi dawud takaitawa ya yi ikhtisari daga cikin sharaɗin da abi dawud yake da da kuma sauran kitabu sunan littattafan sunan zaka raba su hadisan cikin su zaka raba su kaso a cikin sunan na farko shine sahih wanda yake ingantacce wa huwa min jinsin sahihain wanda ka same shi sahihi ne ingantacce ka same shi kenan kamar yana da irin sharadin Imam al-Bukhari da Muslim saboda ya sahihi ne ingantacce a ciki sannan na biyu kuma ya zamanto sahihi ne akan sharadin ashabu sunan wanda sahihi ne suka huddo shi akan sharadin su wanda za su huddo hadisai idan ya zamanto yayi ittisali ko da ku a ciki akwai khafifud dabt ko kuma wani makamancin haka matakar ya zamanto muttasil sanad ne kenan ya zamanto itisali hadisin mutasil ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma na uku shine zasu zo su kaddama wasu hadisai ko da da'ifi ne idan ya zamanto yana da wanda zai karfafe shi kenan ya zamanto da'if idan ta'addada turku kenan sai kuma mai hasanin li ghairihi kenan wannan su ma suna yi shi yasa zaka gani a cikin sunan akwai hadisai da'ifai da yawa kenan wannan yana daga cikin abin da ashabu sunan suke da na cikin hadisansu daga cikin shuruh na abi dawud akwai ma'alimu sunan na imam al-khattabi ma'alimu sunan yana daga cikin sharhin abi dawuda sannan kuma akwai fathul wadud ala sunan abi dawud da abil hasan muhammad bin abdul hadi as-sindi shi ma yana daga cikin sunan eh, sharhin sunan abi dawud daga ciki kuma akwai aunul ma'bud sharhi sunan abi dawud li shay- li shaykh sharful haq al-azim abadi wanda shi ma yana daga cikin sunan sharhin sunan abi dawud na wannan yana daga cikin dai eh, littattafan da malamai suka ambata akan abin da ya shahi sharhin sunan abi dawud malam yace sunan abi dawud mu dawo kan da tsayi yace huwa kitabun ya bulogo 4800 haditha hadithin wato lit- adadin hadisan sunan abi dawud shine kenan 4800 wato malamin intakhabahu intakhabahu mu'allifuhu min 500 alfi hadis wato daga cikin 500 alfi hadisin ya ciro wannan ya rubuta littafin shi 500 alfi hadis alfi hadis ya hudo wannan guda 4,800 ya hudo sai wannan sunan abi dawo san san mil hadis ya hudo dubu hudu ya yi wannan lissafi to nawa karar da ce kai Ah, to ya hudo ya yi raurawa ba tayi waqtasara fihi ala ahadith al-ahkam sannan abi dawud ya yi ikhtisari ne kuma akan hadisai da suka shayi ahadith al-ahkam hadisan da wani ne hadisai a al-ahkam ake cewa hadith al-ahkam hadisin da suke na hukunce hukunci yanzu ka duba kitabu bulughul maram ahadith al-ahkam umdat al-ahkam hadith al-ahkam ne irin al-muharrar hadith al-ahkam ne idan ka zo irin al-ilmam shi ma a hadisul ahkam ne to duka akwai irin a hadisu da ta wanda suke a hadisul ahkam ne aka tattara su to shi ma sunan abi dawud yana daga cikin littattafai wanda suke da ahadis na ahkam na hukunce hukunce qala wa qad zaka- qala zakartu fihi sahih wa ma yushbihuhu wa ma yuqaribuhu wa ma kana fi kitabi hadha fihi wa wahnun shadidun bayyantuhu wa laysa fihi an rajulun matrukul hadis shay'un wa lam adhkur fihi shay'an wal wa ma lam adhkur fihi shay'an fa huwa salih wa ba'dhuha asahhu min ba'd wal ahadith allati wada'atuha fi kitab as-sunani aksaruha mashahir intaha kalamu imamu abu dawud yake cewa wato zan ambata na ambata a cikin wannan littafin nawa hadisai sahihai da kuma makamancin shi da kuma wanda zai kusance shi a cikin inganci kenan sannan kuma a cikin wannan littafi yake cewa eh, idan an samu wani wahami ko wani wahan zai bayyana maka shi bancin nan kuma bai huddo ba hadisi daga rajul matruk matrukul hadis wanne ne matrukul hadis an bar shi wanne wanne wanne idan aka yi ta'an in rawi da menene ake ce mishi matrukul hadis dai ƙarya ya ma annabi ƙarya shine kazzab sai a ce matruk an bar wannan in shi dai ba ya huddo maka ba hadisi yace daga matrukul hadis sannan yace wa malam azkur fihi shay'an fa huwa salih akwai inda imamun nasa imamu abi dawud in yazo sai ya kyale hadisi to yace fa huwa salih malamai sun yi ta ka in kawo akan wannan kalma ziyawa zaka ji ma sakata abi dawud to yanni ne hadisai da- ina ji akwai risala ma akan lit- hadisan da ya kyale akan su in ya kyale me yake ne yana nihin inganci ko kuma yana yin da'af to nan ya ce fa huwa salih salih na inganci ko kuma salih na kawai ana itibarin shi ne to zan mu gani a nan abinda malamai suka ce yace sannan kuma wa ba'dha asahu min al min ba'd wasu hadisan sun yi wasu inganci a ciki wal ahadithu allati wada'tu fi kitab sunan aktharuha mashayikh wato hadisan da ya dora ya sanya a cikin wannan sunanin nashi yace mafi yawan su hadisai ne wanda suke mashhurai wanda an san su qala suyuti imamu suyuti yake cewa yuhtamal magana da yayi akan salih an yurida bi salih as-salih li'tibari duna al-ihtijaj kenan me ake nihi yana yiwa abin da ya ce fahuwa salih idan ya zo hadisi ya kyale ya gayi maka ne ba in ya zo ba ca zai ba fahuwa salih misali ya kawo hadisi ya kyale to can baya ya gayi ma ya ce kuma lama zukur fi shayin fahuwa salih to imam suwidi yake cewa la'alla idan yayi wannan kawai ana itibarin hadisin ne ba dan a yi hujja ba da shi Eh, ana dan itibarin shi amma ba dan a yi hujja ba da shi saboda idan kun koma wajen malaman fiqh za ku gani hadisai da ifai suna yin hujja da su mafi yawa amma bangaren malaman hadisi ba hujja da hadisi da ifi saboda bai inganta ba to shine malam yace imamu suyuti yace fa yashmalu ad-da'if lakin zakara ibn kasir annahu yurwa annahu يروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن فإن صح هذا فلا إشكال انتهى أي فلا إشكال في أن المراد بصالح صالح الاحتجاج wato imamu suyuti da ya zo yana bayani akan magana shi magana imam abu imam abu dawud yake cewa fa huwa sale yace il itibar kawai sai itibarin hadisi amma ba a yi ba hujja da shi kenan anan za a samu fa yashmal hadisi da'if da'ifi ma zai shiga amma dai ibn kasir yake cewa an yi ruwaya daga shi abi dawuda ya ce wa ma sakattu anhu fa huwa hasan wanda na kyale ban yi ba magana akan shi to hasan ne to idan wannan magana ta abi dawuda shine ibnu usaymin yake cewa idan ta tabbata fala ishkala ai babu wato matsala babu wani mushkila idan ta tabbata wannan cewa muradin abi dawuda da salih salih ne lil ihtijaj za a yi hujja da shi to babu matsala kenan amma inda ke da akwai matsala to salihin in ba gane ba kan menene yake ni da shi kenan dole sai kai da rasa hadisin kai da rasa ka gane cewa shin ya inganta ko kuma bai inganta ba imamu ibnu salah yake cewa fa ala hada ma wajadnahu fi kitabihi madhkuran mutlaqan wa laysa fi ahadi sahihaini wa la nassa ala sihhatihi ahadun arafna annahu min al-hasan inda abi daud intaha kalamu ibn salah yake cewa to akan wannan magana da abi dawud yayi yace idan muka samu a cikin littafin shi wanda hadisi ya kawo hadisi da ya ba magana akan shi kuma hadisin cikin sahihaini ba a huddo shi ba ko kuma mu samu ba wani daga cikin malamai yayi magana akan ingancin wannan hadisi to zan mu fahimta daga magana abi dawud hasan ne a wajen abi dawud a wajen shi kenan hasan ne kenan karshen magana ibn salah ibn manda shi kuma yake cewa wa kana abu dawud yuharriju al-isnada ad-da'ifa idha lam yajid fil babi ghayrahu li'annahu aqwa indahu min ra'yi ar-rijal yace imamu abu dawud ya kasance yana huddo isnadi da'ifi idan ya zamanto bai samu ba wani hadisi a baban da zai kawo sai kawo hadisi da isnadi da'ifin da yake da saboda yana ganin cewa wannan da'ifin akwa min ra'ayin rijal ya yi zama karhi da ra'ayin wasu mutane yanin shi ne kamar wani daga cikin dan hujjar shi abin da ma in ya sa in ya kawo kamar yadda ibn manda yake wadi sannan mala ya ce wa kadishi ta sunan abi dawud bainal fuqaha wato sunan abi dawud ya shahara a wajen malaman fiqh saboda me saboda daman na hukunce hukunce ne saboda daman na hukunce hukunce ne da annahu kana jami'an lil ahadith al ahkam kamar yadda malam gashi ne ya kara ambata mana wa zakara muallifuhu annahu arada ala imami ahmad bin hanbal fastajadahu wastahsanahu wa athna alayhi ibn al qayyim sana'an balighan fi muqaddimati tahdibihi wato abi dawuda an ambata cewa ya bujuro ma da imamu ahmad wannan littafin nashi imamu ahmad ya kyautata mishi wannan littafin da yayi sannan kuma ya yabe shi kuma haka ibn al-qayyim ya yabe shi yabo wanda yake ya zurfafa a cikin muqaddima lokacin da yayi ta'zibul littafin na ibn abi dawud kenan wannan abin da malam ya kawo mana akan shi littafin abi dawud sannan kuma tarjama shi kamar yadda muka gani farko shine yake cewa huwa sulaiman bin ash'as bin ishaq سليمان بن أشعث بن إسحاق الأزدي السيستياني وند ولد في سيستان في سنة 2000 و في سنة 202 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورحل في طلب الحديث وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وخراسان وأخذ عن إمام أحمد عن إمام أحمد بن حنبل وغيره من الشيوخ البخاري ومسلم أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ التام وفهم الثاقب والورع توفي في البصرة سنة 275 عن 73 سنة وقد خلف علما كثيرا في في مؤلفاته رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا واتو إمام أبي داود كان وانا شيء كان سنن شي كما يا رحلة كان طلب الحديث كما يند muka je muka gani a can sannan kuma daga cikin malaman shi ya dauki hadisi a wajen Imam Ahmad bancin shi yana daga cikin malaman shi Imam Bukhari da Muslim sannan kuma malamai sun yabe shi sun siffanta shi ga mutum ne wanda yake hifizu tam wato yana da cikakken hifiz da kuma kaifin kaifin fahimta imam shi imamu abu dawud da kuma yana da imam malami ne mai wara'u sannan kuma ya mutu a basara hijira tana 275 wanda yana da shekara nawa kenan 73 sannan ya bar ilimi da yawa kuma da littattafai Allah subhanahu wataala ya ji kanshi kuma Allah ya saka mushi da alkhairi akan aikin da ya kenan insha Allah nan ne kenan abin da ya shahi abi dawud sai kuma imamu tirmidhi wanda lokacin ya kai sankanta ake kira in karanta imamu tirmidhi ko kuma imamu tirmidhi tayyib imamu tirmidhi sunan shi shine abu isa muhammad bin isa bin sawar bin musa bin dahak السلمي الترمذي الحافظ الإمام البارع صاحب التصانيف الكثيرة قال أبو عبد الله الذهبي الصواب أنه أضر في كبر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم المولود في سنة 209 والمتوفى سنة 279 wato cikakken suna abi imamu tirmidhi dan ci abi dawo sai shi ne kenan abu isa shi abu isa daga shi ne alkuniyashi sunan shi muhammad bin isa muhammad bin isa bin sawar bin musa bin dahaka sulami a tirmidhi ina wannan shi ne sunan shi su diyawa zaka je idan kana jin malam umar zaka ji yana fala abu isa muhammad bin isa kaza kaza kaza kaza a cikin sunan tirmidhi to cikakken sunan imam tirmidhi kenan an aihe shi miyataini da tis'a shi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 209 aka aihe shi kenan shekara nawa abi dawud ya bashi miyataini wa nawa aka aihe shi takwas shidda shi miyatai ne wa isanai da aka yi shi bakwai yanayi da aka yi shi da shekara shekara bakwai aka yi imamu tirmidhi imamu tirmidhi bukhari da muslim shekara nawa tsakanin su nawa aka yi bukhari da hudu 194 aka yi imam bukari imam muslim kuma an ahe shi a da hudu muka ce shekarar da wani malami ya mutu imamu shafi 204 imamu muslim aka yi shi kenan shekara nawa tsakanin shi da imam bukari goma sha a goma can 94 shi kuma 204 goma daidai goma daidai haka kenan goma daidai kenan shekara goma imam abi dawud shi ma da tirmidhi kenan shekara bakwai bakwai tsakanin shi kuma imamun nasa'i shi ne shekara 215 215 kenan shi kenan duk wajen zamani guda ne aka aka aihe su aka aihe su zamanin malam tayyib kenan wannan shine cikakken sunan shi an aihe shi shekara ta 209 kuma ya mutu shekara ta 279 kenan ya mutu yana da shekara nawa saba'in cicip tayyib adadin hadisan da suke cikin shi hadisi 3,958 da suke cikin sunan tirmidhi can sunan abi dawudu muka ce 4,800 sunanin nasa'i muka ce 5,000 nawa da saba'in da hudu to kenan dai har yanzu sunan ba su kai ba adadin babu wanda ya kai adadin sahihai tunda su duk sun raka dubu bakwai dubu bakwai dubu bakwai dubu bakwai kenan shi cike wannan irin littattafan shi su ne kenan ɗari ɗari ɗari wannan amma in ka gama da mukarrar wanda ya kararru zai zama wajen dubu hudu da wani abu shi na imamu tirmidhi tayyib malam ya ce sunan tirmidhi hadal kitab ishtahara aidan bism jami'u tirmidhi wato abin da ya shahara littafin imamu tirmidhi shine jami'u tirmidhi ba sunan tirmidhi ba jami'i ya samu sunan littafin shi kenan irin wani sunan littafin imamul bukhari me ya samu shi jami imam bukhari ya sama sunan littafin imam bukhari sunan littafin bukhari kai yanzu baka san ba sayyid bukhari sunan shi cikakken sunan shi الجامع المسند المختصر الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه shine sunayen sunan sayyid bukhari sunne shine suke yin sunan kenan shi ma imamu tirmidhi ya sa mana littafin shi jami'u tirmidhi allafa tirmidhi rahimahullahu ta'ala ala al-abwab imamu tirmidhi yayi shi akan babe babe babe abwabul fiqh babe na fikihu sannan wa auda fihi sahih wal hasan wa da'if mubayyinan darajat kulli hadisin fi mawdi'i sannan a cikin littafin shi ya sanya hadisi sahihi ya sanya hasan ya sanya da'ifi kuma tare da bayanin kowane hadisi idan yazo shi yasa zaka ji imam nasai imam tirmidhi lokacin kaɗan ne zan mu satin sama zan mu bayani a kan wannan ishi yana daga cikin kaflita ta wannan zaka je duk inda hadisi kai ji an ce maka ko wata ka'ida wani malamin mai ke ba mu karshen hadisi aka ce ma hasanun sahihun to kakkai shakka ko wannan hadisin a cikin tirmizi akwai shi ko tirmizi ya hudo shi ko kuma akwai shi a cikin tirmizi kai in aka ce ma hasanun sahihun kawai tirmizi ya hudo shi kawai tirmizi ya hudo shi ko kuma hasanun sahihun garibun ko kuma hasanun garibun to duka wannan istilahat imam tirmizi shi yake yin yake istilahin shi ne a cikin hadisin shi yanzu da ka dauki sunan tirmidhi jami'u tirmidhi da ka duba karshen hadisi zaka gani wa qala abu isa hadisun hasanun sahihun ko kuma hadisun hasanun gharibun ko kuma hadisun hasanun sahihun gharibun to duka shi yake da wannan istilahat din nashi sannan kuma ma bayanu wajhi da'af sannan zai bayani akan ina ne ke da kai da'af a cikin hadisin wannan da ya ce maka za'ifi ne ko kuma da ya ce ma hasan ne wa'tana bi bayanin min man akhadha bihi min ahli al-ilm min as-sahabati wa ghayrihim wa ja'ala fi akhir kitaban fi akhirih kitaban fil ilal jama fi fawaid muhimma imam at-tirmidhi ya kawo a can karshen littafin shi littafi yayi kitabul ilal me yake cewa ilal min al-illa domine ne illa eh duka yana daga cikin ilal yanzu ka duba can sharadin sahihi mai muka ce adalin ta mutasir sanan adamin shuzuz adamin illa to wannan illa to yayi littafi akan ilal wanda littafi ne babba ya sanya fa'idodi da yawa a imam ibn rajab al-hanbali ya mushi sharhi sharhu ilal tirmidhi wanda sosai littafi ne mai fa'ida sosai kuma ya samu karbuwa a wajen malaman hadisi qala wa jami'u ma fi hadha alkitab min alhadis fa huwa ma'mulun bihi wa qad akhadha bihi ba'd ulama ma khala hadithaini hadith ibn abbas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a bayna az-zuhr wal 'asr وبالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وحديث إذا شرب وإذا شرب فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه wannan wane ne wato a cikin hadisin nan a cikin littattafan da imam tirmidhi ya sa ya sanya hadisai wanda aka ɗauke su aka yi aiki da su wajen malamai da yawa daga ciki banda hadisi biyu malam ya ce hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gama zuhur da asar a madina da magariba da isha ba tare da hauku ba ba bulaguro ba ba tsoro ba kawai haka sannan kuma da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza shariba fajliduhu fa in aada fi rabi'a faqturuhu intaha wannan wane ne kenan mai shan giya mai shan giya to wasu malamai sun wannan in hadisin sun mai da hadisin nan nan malam yake cewa a cikin kashiya qultu bal akhadha imam ahmad rahimahullahu bi muqtada hadis bin abbas bil fil jam'i kun gani cikin hashiya can kasa inda malam ya yi fa ajaza al jam'u bayna zuhr wal isha wa qad su'ila bayani ne mai sabo kenan dai lokacin ya gabace mu kenan sai dai sati mai zawa in Allah ya yarda kenan sai mu dauki sunan Tirmidhi da kuma Ibn Majah da in kuma lokaci ya bada mu dauki sunan musnad Imam Ahmad wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wannan ake cewa sunan misali